أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريت الله ربا شاهدوا قوة رمضان شكرا تدبو إليه دليه دود أربعين دهو وانده داتي دا نوا بيار قوة هدو شكرا تدبو دود عشرين دهوكم muna nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an wanda ke nan sakkwato birnin shehu kuma muna cikin suratul mujadila mun kammala tafsirin ayoyi shida akwai tambayoyi da aka aiko amma za mu jinkirta su a sai mun ga Allah ya sa mun kammala wannan sura tukuna saboda muhimmancinta da darussan da ke cikinta akarmakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض wannan aya tana da alaƙa da ayar da ta gabata wadda muka kwana a kan tajiya ce wadda maɗaukakin sarki ya yi yau mai ba'asomullahu jami'an فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه تكي والله على كل شيء شهيد ranar da Allah zai tashi mutane ranar alkiyama ya tada su gaba ɗaya ya ba su labarin abin da suka aikata wanda sun manta shi amma Allah ya kirge shi talace wallahu ala kulli shay'in shahid Allah halatacce ne akan komai ba abin da ake yi ba bisa idonsa ba to sai ƙara bayanin wannan jumla sai ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ashe baka sani ba ko baka gani ba cewa shi Allah ya sa abin da ke cikin samai da ƙasa ka sani kan wannan tambaya ce ta jan hankali alam tara anna Allah ya'lam ashe baka ga Allah ya sani ba sai ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka gani ba ko kuma alam nashrah laka sadrak ashe ba mu bude maka kirjinka ba to haka ne ce alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa fil ard baka gani ba cewa Allah ya san abin da ke sama da ƙasa ƙarami ne ko babba ya san wanda ya riga ya auku ya san wanda bai auku ba ba abin da ke faruwa ba tare da masaniyarsa ba la yadillu rabbi wala yansa don haka ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u ba a samun wani mitin na mutum uku face Allah na hudu su najwa ganawa kenan ba shan mitin ba wala khamsatin illa huwa salisu idan biyar ne Allah shine na shidan su wala adna min zalika in kasa da uku ne mana in biyu ne illa huwa ma'ahu wala akthar ko fiye da haka mitin in ya kai na mutum ɗari dubu miliyan komi yawan taron mutane Allah na tare da su sai ce illahu wa ma'ahu aina ma kanu face yana tare da su duk inda suka kasance to kun ga wannan ayar ce suka ɗauka tastalzimul hulul suna ganin ta cancanci ko ta lizimci dole ne yanzu Allah ya sauka ko ina ga tunan suna amfani da hankali sai mu ce musu bai mun wanda hankalin da kuke amfani da shi shin Allah guda ɗaya ne wanda yake guguncewa guntuna masallaci guntuna kasuwa guntuna ofis guntuna asibiti guntuna tasha ko kwa Allah daban-daban ne wani na nan wani na can wani na can kagar ba za su tace a guda ɗaya ne in ko guda ɗaya ne bai zai iya zama yana ko ina ba a hankali ma sannan babu girmamawa ga Allah ka ce yana tare da kai duk inda kai saboda kai wani wurin ma rauninka da kasawa ka su suka kai ka wurin yanzu san mutum da cikin sai burku ce ina zai je ku faɗi ya zukatan ku ba sai kun faɗa min ba sai inda yake din kuma Allah na nan tare da shi ka wulakanta Allah in ka ce haka don haka idan Allah ya ce ma'ahum malamai suna kasashe gida biyu akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khasa mu kowace da manufar ma'iyya amma ita ce Allahu ma'a jami'il khalaiq zaka duk da kyankyaso duk da buzuzu ba san me kana kisan buzuzu ko ba su da shi suna shi sai wasu sunan suke mishi ba ko babu Kano anan ko ba zazzage ma'ana duk halitta Allah na tare da ita abinda ake nufi ba abinda ya fi kuna lamarinta ga Allah ya san da ita ya san da take ciki yana rike da rayuwarta yana rike da arzikinta yana taimakonta to akwai mai iya khafa wadda Allah zai ce ina tare da su wani wallahu ma'al muttaqin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina muhsinun inna Allah ma'as sabirin wallahu ma asabirin nan ana nufin ubangiji na karfafa su yana da wata kula ta musamman da su wadda wasu ba su da ita don haka akwai ba iya amma da haka tare Allah na tare da su akwai ma iya khassa wadda ta keɓanci mummunai ba su sifofi na musamman to kaga nan da Allah ce duk inda mutum uku suka yi mutum Allah annahu me yake nufi Allah yana tare da su da iliminsa Allah yana tare su da kewayewarsa ba su ɓoye ma Allah ba da suka shiga wani ɗaki suka kulle don yana ganin su yana jin su wannan shi ne ma yana tare da su kwanaki mun faɗi wata hikima cikin wannan aya cewa Allah bai fara da ganawar mutum biyu ba alhali mutum biyu ke fara ganawa mutum bai gana da kansa sai dai batun zuci amma yana gana da abokinsa ko ko da matarsa ko da ɗan uwansa to daga nan sai mutum uku su yi mitin sai mutum hudu sai abin da ya sama sai Allah ya fara da uku ya ce ba za a samu mutum uku suna mitin ba sai Allah na hudunsu sai ce ba za a samu biyar ba sai Allah na shirinsu sai ce idan kuma ƙasa da haka ne kaga biyu kenan ko sama da haka duk dai Allah na tare da su muka ce Allah ya kauce mu cewa idan suna su biyu Allah na uku su don ba a san lafazin da kiristoci suke amfani da shi a yanki da shi. Alu inna Allah salisu, to kaga inda an ce ma ya kunu min najuwa isnani, sai an ce illa huwa salisuhum to kuma Allah baya son wannan kalmar saboda muninta yadda ake amfani da ita. don haka ake so mutum iya bakinsa ko da gaskiya za ka faɗi akwai hanyar da yawa za ka faɗi gaskiya akwai yadda in ka faɗe ta za ta yi muni za ta kasa fahimtar ka za ta amuna da maka zato ilma a tunci imaninka yana ne sai ka sa hikima kamar da alƙur'ani ke koya mana sun mai nabi'un bi ma'amilu sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata kuma zai sanya gabansu su yi magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun don haka babu yadda za a yi ka boye ma Allah idan mutum na jin wannan haramsa akwai abubuwa da yawa na sabo da zai yi ta bai boye ma Allah akwai wanda ya banta da wata mata bayan ya ja ra'ayinta ya ja hankalinta ya nuna zai taimake ta zai amfani ta sai ta ce mishi ina ganin fa ana ganin mu sai ta shiru da kofofi ta ce wallahi har yanzu ana ganin mu ya sauke saukar da labulai ta ce har yanzu ana ganin mu ya ce wa ka ganin mu kwa ai na rufe kofofi na rufe tagogi sai ta ce to ina wanda ya kofofin da tagogi ko kuma suna a filin gida ya ce yanzu in ba taurari ba ke ganin ya ce ina wanda ya taurarin sai yana da kyau kullum mutum ya zan consciousness na shi tunaninsa hankalinsa kullum yana koma ga sai Allah na nan dubi da kai kuma wani bai ɗauke ma Allah hankali da gare ka to wani ya zo masallaci yana ta addu'a ya Allah dubu ɗari da ishirin ubangiji ka taimake ni an yanka mai sadaki kuma yana son biya babu dubu ɗari da ishirin shi kuma wani ya shigo yana ta ɗauki dubu ɗari shi ba shi cika da alaka shi ka jaye min hankalin ubangiji shi wani bai ɗauke hankalin shi manya manyan kuɗi yake so manya ya ga wannan saboda dubu ɗari da shi dubu ya ɓata lokaci yawa ya jaye hankalin ubangiji to Allah ba a jaye mai hankali don haka in duk duniya ta taru an yi magana da murya guda Allah na jin murya kowa ya san manufar kowa kuma yana iya bin bukatar kowa ba tare da wato wani ya hana wani ba daga shi ma wannan imanin na rage maka hasada sanin ce arzikinka daban na wani daban duk abin da Allah ya rubuta maka bai sa na wani ya ragu sannan abin da Allah ya rubuta ma wani bai sa naka ya ragu abin da Allah ya rubuta masa shi zai bashi wanda ya rubuta maka shi zai baka sawa'un kai hasada sako baka yi hasada sannan shi ke da ikon bayarwa kai baka ci wani ba wani bai fi ka ba zaka yadda ya so haka yake bayarwa to dan me zaka saka kan rigima sai Allah ya rufe wannan aya da cewa inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah masani ne ga komai da komai a wata ayar Allah ta'ala a suratul nisa da ta yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah suna kokarin boye mu mutane amma ba su kokarin boye mu Allah hukum ba su iya boye mu Allah da yawa wanda ke laifi zai kokari kada mutane su gane shi amma ya manta to in mutane ba su gani ubangijin mutane yana ganin sa dalace wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl Allah na tare da su sabda suke kullum mummunan magana wadda ba ta yarda da Allah wa kana Allah bima ya'maluna muhita ubangiji ya kasance mai kewayewa ga duk abin da suke aikatawa ba abin da yake boyewa gare shi to yanda yafi wannan shine cewa da Allah ya ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ba wani lafazi da mutum zai faɗa face akwai mai mai tsaro mai ƙarfi a tare da shi wanda ke rubutawa don haka ana nana rikodin abin da muke yi alam tara ila allazina nuhu anin najwa ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه Allah ce baka ga baka duba zuwa ga waɗanda aka hana su yin mitin mitin na ƙulla sharri sun mai uduna limanu anu sannan suna koma ma abin dan da aka hane su daga yin shi wa yatanajawna bil ismi wal udwa kuma su fa suna mitin dai domin tabbatar da zunubi da ta'addanci wa ma'siyati rasul da saba manzo kaga kuma ubangiji ce yayi wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan ku hada kai ga abin da yake da'a da tsoron Allah kar ku bada kai ayi da ku abin da yake zunubi da ta'addanci wasu suna mitin mitin ne domin tabbatar da zunubi da sabon Allah da ta'addanci da kuma saban manzon Allah to kaga kenan an hana mitin amma wani iri irin mushrikai ke yi amma mitin na tabbatar da alheri mitin na yin sadaka mitin na gyara da sulhu tsakanin mutane wannan an yarda da shi la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kuma yaf'al zalika ibtigha mardati llahi astaghfiru fihi ajran azim Allah ce da yawa yawan mitin da suke babu alheri a cikin shi kaga wannan shine wato ladubban alqur'ani Ƙurani bai ce duk mitin da ka bai da alheri ba a haka sai ce da yawa yawan mitin da suke babu alheri a ciki illa man amara bi sadaqatin to da suke mitin don su ce ai sadaka aw ma'rufin ko wani abin da shari'a ta san shi ta yadda da shi aw islahin bainan nas ko su yi mitin ne don su dinki kan mutane a war a kawar da baraka wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah idan sun zo wurinka suna gaida kai da gaisuwar da Allah bai maka wannan gaisuwa ba idan Allah ya ko jibrilu wurin manzo Allah bai yake ce masa inna rabbaka yuqri'uka salam ubangijinka yana karanta maka gaisuwar aminci assalam shi kuma zuwa sai ce assalamu alaik assamu almautu alaik mutuwa bisa kanka in dai addu'a suke nufi ai ba addu'ar mutuwa don baka addu'a kace Allah ka kashe wani daman zai mutu ai ko Allah bai kashe shi kafin addu'arka ko kuma kafin lokacinsa don addu'arka to sai suna gaida manzon Allah irin gaisuwa ta magudi assalamu alaik sai ka ɗauka assalamu suka ce alhalin assamu suka ce zaka in suka yi maka irin da sai ka ce musu wa alaik zan mutu kai ma za ka mutu duk za mu mutu ko ba haka ba amma idan suka maka gaisuwa ta kwarai ta ji assalamu alaikum ba da suka ce wa alaikum assalam suka ce wa alaikum wa alaikum domin ba yahude ko kirista alkitab wanda bai da nifaka cikin zuciyarsa bai da gilli da hikidi ga musulmi ya maka gaisuwa ta kwarai assalamu alaikum suka ce wa alaikum babu laifi wa alaikum shi ba sai ka ƙara assalam ɗin amma dai ma'anar guda ce kawai bambancin sada musulmi su za ƙara shi wa alaikum assalam kamar ka zo da wata sallama ta biyu ba tasa ba shi kuma wancan ka maida masa ta kuma duk wanda ya gaida kai duniya shari'a ta ce ka amsa masa kisa Allah ta ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw in aka gaida ku da wata gaisuwa ku rama da wadda ta fita ko kuma da irinta wanda ya ce maka ina yi ne kana cin salafiya la duka so iri da yake barka da su ba suka ce barka ka dai sannu amma in ka so ka yi wadda ta fi iya ce ina ne suka ce assalamu alaikum kaga taka ta fita shi idan ya ce maka assalamu alaikum fa suka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sai ka kara iya ce assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu in shi mai karo barakatuhu din fa sai ko sai ka kara wa magfiratu shi ma ya inganta ma'ana dai duk wanda ya gaida kai wajibi ne ka amsa da wannan addinin musulunci na ɗinki baraka tsakanin mutane domin gaisuwa na cikin abin da ke kawo istina abin da ke kawo ɗebe kewa idan ka gaida mutum ya kyale ka zuciyarka za ta baka wani abu game da shi ba za ka samu aminci ba anya ko wannan ba wani bugun nufi gare shi gare ne ba amma in ka gaida shi ya amsa fa sai ka ji duk ɗai ana tare to da ka Allah ya wajabta a karɓa sallama وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إن سكزو ورنك sai su gaida kai da irin gaisuwar da Allah bai gaida kai da ita ba wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul a cikin ransu sai suna ta inda Allah ya san abin da muke bane da ya azurta mu da abin da muke yanzu wannan manzon sa ne kuma na ce masa mutuwa akan ka kuma Allah ya kyale mu bai mana komai ba ya nuna ba gaskiya ne ba ko kuma su ce laula ya azibu da Allah bima naqul ina ma Allah zai mana azaba da abin da muke faɗa ko kuma me yasa Allah zai mana azaba da abin da muke faɗa abin da muke faɗa din kenan ba laifi bane Allah ya hasbuhum jahannam ba sai musu komai ba wuta na ta an musu da bita ishe su yaslaunaha suna shirin koluwarta wa bisal masir tir da wannan mummunan makoma Allah ka kare na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يا كومو من إذن ذاكو يمتن وكركو يمتن كان أبن ديكي زنبي karku yi kuma aka wanda yake ta'addanci karku ya aka wanda yake saba ma manzo wannan abuwa uku su aka sai yahudu da su wa tanazu bil birri wat taqwa ku yi mitin kan abin da yake da'a da abin da yake takawa albirru jima'ul khair al'amal التطبيقي والتقوى جماع الخير القلبي duk abin da za a haɗu a aikata shi na alheri wanda Allah zai ba da lada sunansa birru duk abin da za a ƙulla a cikin zuciya na ƙuduri na lada wanda Allah ke son shi shi kuma ya kiransa taqwa saboda haka idan ka so Allah a zuciyarka yana cikin taqwa idan ka so manzo Allah a zuciyarka yana cikin taqwa idan ka so mu'minai a cikin zuciyarka yana cikin taqwa idan ka tausaya ma marasa lafiya yana cikin taqwa idan ka ji kai jin kai a zuciya yake zama in kai jin kan wanda a cikin wani mummunan hali wannan jinkan na zuciyarka ta kawa ne amma in ka ɗauka kuɗi ka bashi to birro ne kun gane bambanci amma ibnul qayyim ya ce su biyun nan suna tafiya tare ne duk wanda baya nan guda zai wakilce shi idza ittafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa in suna tare kowane da ma'anarsa amma in sun rabu kowa zai taimake kowa zai ɗau ma'anar wani sai kawo su kamar al-miskin al-faqir wal miskin البر والتقوى الإثم والعدوان ire-irensu duk wanda ka gani guda shi kadai dan uwan na nan dunkule cikin bargonsa in ka gan su tare ka kowane da ma'anarsa idan ka ce alfaqir wal miskin talaka da matsiyaci in ka ga guda guda na tare da shi in ka gan su tare wanda riga guda gare shi kuma tutaye yaki wannan biyu gare shi amma da duk matattu ne kaga duk sura tare ai to za ka in aka ce ka tai ka ba talaka in kaga fakiri ba shi in kaga miskini ba shi in aka ce albirru to duk ayyukan da'a suna iya shiga cikin ta kawa ba ta zo ba amma in ta zo za ta ɗibi rabonta shi yasa kaga a suratul baqara sai Allah ya fara da birru ya kare da taqwa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirru ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دو wannan kuduri ne na zuci Allah ya kira su birru sai ce me kuma wa atal mala kaga wannan aiki ne ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدقاتي sai dace wa aqama as-salata wa ata az-zakata kaga ayyuka ne tace wal mufuna bi ahdihim idha ahadu wannan hali ne da dabi'a ba cika alƙawari wasabirina fil ba'sa'i wad darra wa hina al ba's masu hakuri a kowane iri yanayi har da wurin yaki talace ulaika alladhina sadaqu ulaika hum al muttaqun kaga birru ya komo ta kawa kuma zaka kowane yana shiga cikin wannan kenan da Allah yake وتناجوا بالبر والتقوى in za ku yi mitin ku yi akan biru da takwa ma'ana in za ku yi mitin ku yi mitin na ya za a yi wa'azi ku yi mitin na ya za a karantar ku yi mitin na ya za a gina masallaci ku yi mitin na ya za a tsaftace masallaci ku yi mitin na ya za a aurar da bayan Allah zawarawa da samari da tuzurai ku yi mitin na ya za a gyara wutar lantarki ta unguwa ku yi mitin na ya za a share unguwa a tsaftace ta ku yi mitin da za a samar da security da tsaro na cikin gari duk abin da alheri ne ku yi mitin a kansa Allah ya yarda. Ta gaɗa zuwa Allah ta'ala ta alamtar ilan da zin nuhu anin najwa an hana mitin. Ashe kenan mitin da aka hana shine wanda ya tarajo ni bil ismi wal udwani kuma su yi tiro su. Wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun. Ku ji tsoron Allah nan da gare ku ake tada shi. a wata rana wadda za ku miƙe gaba ɗayan zuwa ga Allah ake tada ku. Haka za mu tashi na farkonmu da na ƙarshe. Mu hau ƙasa wadda ba mai doro irin tamu ba. Kuna kuskure? Ok, wattaƙullah allazi ilayhi tusharu. Ku ji tsoron Allah da zuwa gare shi ake tada ku. oke na yi kuskuren irin wannan insha Allah muhtafar ne wani lokaci yin wani azumi ce inda mun sha coca cola ba za mu yi tuntube ba sannan sai Allah ce inna man najwa min ash-shaytan mutum irin na jahiliya ayyukan shaytan ne shi ke sa ana yin su liyahzuna alladhina amanu don ya bakantaran waɗanda suka yi imani wata kuma wannan yana nuna mana kenan najuwar da ake magana ana zaune sai wani ya ja wani su kuma can ke suna kuskus ana kallon mutane kaga sai mu bi san ayya wannan mu suke kullawa kaga wannan aikin munafikai ne to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace la yatanajasnani duna wahid fa inda zalika yuhzidu idan mutum biyu suna zaune kada guda ya tashi gana da wani ba da shi la ya tanaja suna da juna wani kayan mutu uku kenan suna zaune kada biyu su gana su bar guda yanzu kuda ku uku ka ja guda gefe ka bar wancan mi shaidan zai gwada mashi mene ne yake boye ne ko sharri ne yake kulla ne ko cin nama na ne suke magana ta ce suke akwai wanda yanki zai ɗauka yi da shi da ake da ma in kun kai ku hudu in ka ja guda biyu na tare biyu suka gefe kaga ba matsala shi dan ba zai samu sa'a nan ba in kuna da yawa ka ja guda kun ba matsala amma a kowane hali ka lura da yanayi akwai wanda shi ɗin kansa kiransa na kawo raidi yana kawo shakka don me ya ɗauke kirawa ne don me ba wani kira ba sai a fara tunanin menene yake kullawa ka san ɗan adamin lokaci da sun leƙen asiri shi kuma ubangiji ya yi duk ɗan adam yana da asiri kisa duk da matakka na ji wannan ta wai haƙƙi shi da rika bincikan waya matarsa in zuwa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne da mahaifiyarta za ta iya magana da ba ta son ka ji da babanta da yayanta ko yana yama da wata kawarta suke wani kasuwanci da ta ɓoye maka ko ba dole kuma za ta sai ka sani wa yake dole don ka aure su duk sirrin sai ta faɗa kuskure ne duk ɗan adam yana da sirri da haka mata wuyinku da wayan mazajen kuma maza ku rabu da nasu ƙazantar da baka gani ba tsafta ce in ka je kai makan ka gane gane ka sa kanka damuwa baka kyauta to tunda kowa na da sirri to ya halalta mutum ya gana da wani ya sirri da shi amma ya yi shi a yanayin da ba za a tumce shi ba a yanayin da ba za a tumce shi da zaran kai abin da akwai tuma ciki to ka saba ma shari'a da doka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yata'anna mawaqi'at tuhum wanda iman da Allah da laira bai dace ya sa kansa inda ake tumarsa ba duk abin da yankai shi za a zarge ka kauce mashi me yasa kuka yanzu da muna so mu tara kuɗi mu bayan Allah ni ban da account me yasa ban ba da account dina ba saboda kokarin kayi abu cikin hasken rana ga account na foundation wanda an sai foundation yana da register yana da members akalla bai ya zama mutum guda da foundation ko ba haka ba so annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gwada wannan aikace lokacin da yake tikafi matarsa na na safiya ta kawo masa ziyara suka dan taba fira sai ya fita ya rakata zai juyo ita mata juya sai wasu musulmi biyu suka gitta suka hange su sai suka ƙara sauri wato kar a takura manzo Allah shi da iyalin sai wanzu Allah ce ala rasu ku dawo ku dawo yace ku duba ku gani safiya ce mata ta suka ce haba manzo Allah yanzu kai din za mu tuhu maka sai ce inna shaytana yajri min ibn adama majra dam shaidan duk inda jini ke bai cikin jikinka shaidan ma na biyo ne kun ga abinda zai shaidan zai yi ga lokacin daman ban tsala bai haka ba sai bayan kwana biyu sai shaidan fara gwada ma wani su a yau matan nan da muka gani tare da manzo Allah wani safiya ce ko Aisha sai ce kai Aisha ba ta kaurin wannan ba to safiya ko ta fi wannan tsawo ka gane sai ya fara hankali to wai ko wancan ce ta gidan wani ka gane dannan ta shi ɗaya halaka su don ka duk abin da in ka yi shi za ka shiga zargi wani ce ni ba ruwa na da zargi ba haka ba ne shari'a ba haka take so shari'a so take mu zama nusaha masu nasiha ga junan ma'ana masu tsarkin zuciya kar ka jiye ma wani kar wani ya jiye maka kar ka yi kyashi wani kar wani ya kyashin ka kar ka shige ma hancin wani kar ka bari wani ya shiga hancin ka so yadda bai dace ka tuhumci wani ba haka bai dace ka gitta kanka ga tuhuma ba don haka da magana da aiki duk wanda in ka yi su za su jawo maka zargi da musiba to ga shaida su ake ka kauce musu shi yasa ake so mu iya baki mu qululun nasi husna ku rika faɗin ma mutane magana mai kyau Allah ce wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah wannan mutumin da kuke ba za su cuta musulmi da komai ba sai da abin da Allah ya izini wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai ya kamata mu'mine su dogara domin Allah ya ishe su ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا كل اللي في إيماني إذن أكتشي كدن غرغسا كممتسا كبودا ما وسو في المجالس أو wuraren zama fafsahu ku buda musu yafsahi Allah lakum Allah zai buda muku kaida ce ta ubangiji yadda kai mu'amala da yan uwanka ka Allah zai mu'amala da kai man afa afa Allahu anhu man aana akahu aanahu Allah wa man khazala akahu khazalahu Allah wa man fassaha lil majalis lil majalis li ikhwani fassaha Allah lahu kenan duk abin da kai ma mutane shi Allah zai maka idan ka zama mai kwankwantu da leƙin asirin mutane sai Allah ya tona asirin ka a kasuwa in ka zama mai rufa ma mutane asiri sai Allah ya rufa asirin ka in ka zama mai kyautata mutane sai Allah ya kyautata maka in ka zama mai tozarta mutane sai Allah ya tozarta ka To don haka a wuraren zama akan zo annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune da jama'a wuri ya kusan cika sai wasu daga cikin manyan sahabbai kamar ashabu badr wasu manya su zo daga baya bisa uzuri sai su yi tsaye domin inda ya kamata su zauna ko inda suka samu wurin zaman ba ne ya kamata su zauna ba to wani lokaci sai manzo Allah ya ce tafassahu ku dan yalwata da dan matsa misali sai sai da na tsalha ya samu ya dayo kusa sai Allah ya ce idan an ce ku yalwata a wuraren zaman ku yalwata kuma sai Allah ya yalwata muku wa idza qila shuzu fanshuzu in aka ce ku tashi to ku tashi akwai lokacin da bayan an zazzauna wani zai ji wanda ya tantanta wane ya tashi ba shi wuri kaga ashe duk wanda ya dauka bai ɗaya da waninsa basarake bai ɗaya da talaka babban mutum mai daraja a cikin mutane bai ɗaya da sauran gaba garin mutane za ka anzilun nasa manazalar kowa a aje shi wurin da yake yanzu bari in- bari in ɓaro ta gaba ɗaya in ba da babban misali yanzu muna nan kawai sai a ce ga sarki musulmi da ya shigo sai ku ce kowa zaman da sai zai sai ya matsa can ya gurgusa can sai ya kai ƙarshe ya samu wurin zama mun yi adalci mun kai haka nan? ba mu bashi matsayinsa ba to ka kiyasta wannan ga duk wani mai daraja ko mai matsayi ko kuma wanda a baƙo baƙo yana yiwa saboda kawai yana baƙo ya samu wannan matsayi amma in ɗan gari ne da ya kai wannan matsayin ba, sai a yalwata masa ko kuma saboda lalura wani ya zo amma duk cizi ne shekaru sun kanan kace ya zauna can ƙasa kafafunsa za su yi ciwo sai ka ce wani tashi da ka kujera shi ya zauna akan samu wannan a majalisin karatu akan samu wannan a motar kasuwa akan samu wannan a ofis akan samu wannan a wuraren taro da mitin da sauransu so duk inda ya kamata ku gwamutsa wani ya samu wuri ku gwamutsa duk inda ya kamata wani ya tashi ya ba wani wuri to kuma ya tashi ya ba shi wuri babu laifi shine wai zaqilan shuzu fa shuzu ya kace ku daga ko ku gurgusa to ku daga din ko ku gurgusa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku da waɗanda aka ba su ilimi yana dora su matakai sama sama sama kamar yana cewa ne idan masu ilimi sun zo to ku ba su girma saboda suna da darajoji sama da waɗanda ba masu ilimi ba sannan kuma a nan kamar yana cewa wannan hali hali ne na masu ilimi jahili shi ne wanda ke taurin kai ce ni kowa bai sai daga ni daga nan ba da ka jana cewa kowa bai isa ba to shi din ba kowa ba ne don haka wannan alkawari ne na Allah cewa masu ilimi Allah na daga su ashe duk mai son ɗaukaka a duniya da alkiyama har da wurin hisabi da wurin tsallakar sira'i da cikin aljanna ya rungumi ilimi al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wal karam gidan da ba gidan kowa ba in aka yi karatu sai Allah ya daga shi ya martabantar da shi gidan da yake kowa daraja idan babu ilimi sai jahilci ya ruguza shi ya dawo kaskantacce haka duk mai son ɗaukaka ya rungumi ilimi wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken masaniya ne ga duk abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا كودن suka yi imani idan kuna son ganawa da manzon Allah faqaddimu bayna yadayna zuwakum sadaqa saboda matsayin manzon Allah an umarce ku ku gabatar da sadaka kafin ku gana da shi ubangiji ya kawo wannan a lokacin da mutane kowa su yake gana da annabi ya ka bullo da wani sabon policy da zai rage yawan ganawa to duk wanda zai gana da annabi ya je ya sadaka da sule ya dawo amma ka ce ɗauki naira ɗari ya yi sadaka da ita sannan ya gana da manzon Allah a wancan lokaci kuɗi na da wahala ba kowa ke da su wani ba ya da su ɗin wani kuma ɗan wanda yake da shi ɗin na cin abinci ne to haka ce in zai gana da manzo Allah ya gana akwai wahala zalika khairu lakum wa athhar wannan alkhairi ne gare ku kuma yafi tsarki fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim amma in kun nema ba ku samu ba to Allah ya gafarta muku domin mai gafara ne mai jin don haka ga annabi ko ba ku yi sadakar ba kaga da farko da Allah ya ce idza najaytum faqaddimu al'amru yadullu ala alwujub da Allah ya ce in za ku gana da annabi ku fara yin sadaka tukuna fara yin sadaka kafin a ga annabi ya zama me ya zama wajibi suka ce illa idza wujidat qarinatun tasrifuhu anil wujubi ila al in Allah ya ce ku yi abu kaza ko annabi ya ce ku yi abu kaza to usuli wannan abin wajibi ne amma in an samu wani dalili mai nuna an sassauta daga wajibci sai a bai da shi misali to kaga da farko da Allah ya ce faqaddimu ya zama taqdimu sadaqati ala najwa wajib to sai kuma ce fa in lam tajidu fa inna Allah ghafur in ba ku samu ba to Allah ya yafe kaga kenan ya sassauto da shi domin abin da wajibi dole ne a yi shi da ce in ba ku samu ba ba komai ku je ku gana da shi ya nuna umarnin bai zama wajibi bai zama mustahab to bayan wannan kuma ayar dai ta gwada matsayin manzon Allah cewa babban mutum ne mai daraja a wurin Allah wanda ganawa da shi ba kamar gana da sauran mutane bane kamar yadda komai na mu'amalar shi bai daidai da sauran jama'a ba wanda Allah ta'ala ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ba ba'dukum ba'd kai habu da kira mutum da ba a haka nan manzo Allah sai ya rasulullah innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa masu takwa sunan da in sun zo za su sassauta murya wurin manzo Allah saboda girmamawa amma kana magana da manzo Allah da harshe mai kaushi sai ne kai magana da abokinka ba daidai bane wannan mai gida ne يوصيكم ألا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يمكو نوي وقبات تبدا صدقوكي قبل غانا وركو دا منزون الله wannan ya nuna da wannan aya ta sauka sai aka yi cire sai aka daina ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wai abin har yayi muku nauyi ne babu kudin ne ko ko dan abin da akwai ana rowa da shi fa in lam taf'alu to in har ba za ku yi ba wa taballahu alaikum kuma Allah ya yi tuba akan ku ya dauke muku hukunci kai sabai yan gata ne fa ubangiji yana bin su ne daidai yanayinsu abinda ba su iya ya ce ku bari an ɗauke mu mu kuma sun taimake mu domin da a ƙaddara duk sabbai miliyoniyar da Allah ya saukar da wannan aya sai suka yi ta sadaka suka yi ta sadaka sai a ce to nan gaba ko malami za ka magana da shi ka yi fatawa sai ka biya mu kuma gaskiya da a yi haka kullum cewa za mu yi farashin fatawa ya tashi kullum na mun ƙara muku farashi yanzu duk da tek za ka yi ka yi fatawa in ka ga cikin azumin nan in Allah ya so babu ranar da ba an sa fatawa dozin guda aƙalla tsakanin text message da whatsapp da kira aƙalla in an sa fatawa goma sha biyu sai ce kowane sai ka samu kare da na dubu biyu tukuna kaga za a samu littafa ne ko zai zan sahabbai son hana don da sun yi din Allah zai bashi tabbas mu abin da ya tabbata gare shi na sai zo ya tabbata ga magana annaba ta zan in dai ganawa ta addini ce za ka yi fatawa to dole sai ka biya kaga wannan shi abin da kiristoci ke ba ka shiga coci haka dai ka tashi ka kaɓi riga ka tafiya mu yanzu ba mu ma san coci ko ba ka shigo ba ko ba haka inda ka ga dama nan za ka zauna in an tashi kuma sai in ka ga dama ka ba da sadaka kuma ba ma mai karatu ba ba ma liman ka bayar don aba bayan Allah talakawa a coci ba haka ba ne kun ga lokacin corona na naga wata coci da POS sun kai guda ashirin kowane banki suna da account saboda ana gudun a karɓi kashi gare ka ɗauko corona za ka zo ka so ka katin ka ka sa ka wuce an aje mai sunansa kaga sanatan zama an fara manta da shi ba ya kwa cikin aljihu kuke yawa da shi ga sanatan za in ka ɗan sa kuma sai ka ɗan taɓa don ka taɓa inda wani ya taɓa wannan lambobin ka ɗauki corona alhassan shi ne akwai cocin da duk aka yi sabis aka watse suna isa miliyan ashirin miliyan talatin miliyan hamsin duk sabis guda banda wannan gudunmawa ta taro akwai gudunmawa irin wadda yan shi'a ke karɓa ta homus 20% akwai masu 10% akwai masu 5% duk abin da kai ka samu kuɗi sai ka kai ma cocinka kuɗin kuma ka tambaye su da ake da kuɗin nan babu in sun tara kuɗin nan fasto zai ji daɗi fasto zai gina gida fasto zai sayi jirgin sama fasto zai sai manyan motoci idan ya ce muku bai aure to ga matan ku zai kare da lurarsa ƙwarai ku da ƴaƴanku da ƙannenku sannan nan abu ne wannan shi yasa duk abayin abin da ba bisa gaskiya ba baya ta in kana so abu ya tafi daidai to tsaya bisa gaskiya ka ce Allah ya halitta namiji amma ba zai aure ba ina ba zai kwana ko ya aure rake da yawa amin amin to kasancewar sahabbai wannan hukunci musu nauyi ta Allah ce wa taballahu alaihi kuma to Allah ya yi tuba akan ya dauke muku da hukunci ba sai kun yi ba to yanzu ga manya manyan abubuwa da suka fi gana aqimus salata wa atuz zakata wa atiu Allah wa rasulahu yanzu ku shagaltu da manyan abubuwa ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku bi Allah da manzo wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai cikakkiyar masaniya ne ya labartawa ga abin da kuke aikatawa kaga kenan ubangiji na da iko ya kawo hukunci kuma ya dauke shi kamar yadda yayi masu ga jihadi yake al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa wannan kai ga sai ga jihadin ne fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn da an ce in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn da zaran akwai mumini 20 to su kara da 200 bai halatta su gudu sai an wuce 200 wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum hum la yafqahun in kuna da mutum 100 su tunkari dubu za su gama da su saboda su Allah ce ba su da fikin ba su da dabaru ba su tare da Allah to amma da aka ga cewa mutum ɗari su tunkari dubu akwai kasada da yawa sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba yanzu Allah ya sassauta muku ubangiji ya san kuna da rauni fa iyakum minkum mi'atu sabiratun yaghlibu mi'ati in dai akwai ɗari to su rinjaye ɗari biyu wa iyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi idhnillah Allahumma asali in kun kai dubu ku tunkari dubu biyu amma kaga musulmi a badar 313 suka tunkari dubu ninki uku nasu an shayin wannan lokutan ya koka musamman na zamanin khalifa umar ibn khattab sai ga jarumi dubu biyar sun tunkari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin kuma su je su yi ɓarna ba ta wasa ba su kada ƙasar gaba ɗaya a je a ɗaga kiran sallah la ta ji da ƙaunar ko ba mu gan fassara ba
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم to ni kan ما nan هم kamar منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون
gaba ɗaya babu ta nan wuri na ina ne alam tara ila allazina tawallahu Ah, ikon Allah tsalle kenan ni fa daga nan sai la tajidu kawai gare ni za mu kuma tafsiri babu tafsiri kenan Allah ta'ala ce alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka yi duba ba zuwa ga waɗannan da tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim sun jibinci mutanen da Allah ya fushi da su wato sun mayar da Yahudawa masoyansu sun mayar da Yahudu alƙiblarsu sun mai da su su ne model abin kwaikwayonsu alhali Allah ya fushi da su ma hum minkum wala minhum Allah ya ce su waɗannan masu wala'a da Yahud ba su tare da ku ba su tare da su su ba na kuma ne su ba nasu bane muzabzabi ne baina zalika ne la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa yahlifuna ala al-kadhib wa hum ya'lamun suna ƙari suna rantsuwa bisa ga ƙarya kuma suna tsane wato babu abin da adda illa irin kawa Allah ya ji wanda ya take ce mai al-yamin al-ghamus mai rantsuwa iri uku ce akwai rantsuwa biyu masu kafara ko kuma in ce akwai rantsuwa ɗaya mai kafara akwai rantsuwa biyu wanda ba su da kafara rantsuwa mai kafara ita ce kai rantsuwa kan abu ka canza ra'ayi wallahi ba zan ƙara yin kaza ba sai daga baya ka gane yin kaza na alheri sai kai kafara kai akwai laghwul yamin kai rantsuwa wadda baka nufinta kaga bahaushe shi ko ciyan kai ina yin fita wallahi la ilaha illallah wannan rantsuwa baka nufinta ita laghwul yamin ba ta da kafara to akwai kuma rantsuwa wadda ka yi ta i- bisa iya iliminka bisa iya iliminka kamar ka rantse cewa akwai icce kofar gidan wani ashe baka sani ba an sare shi wannan kage ita ma ba ta da kafara to akwai rantsuwa wadda ba ta da kafara wanda ba ta da zunubi ko akwai wadda ba ta da kafara amma tana da zunubi da illa babba ita ce yaminul gabus ka san abu ba haka yake ba ka rantse da Allah haka yake wani ayya ko ka kai sakon nan wallahi tallahi na kai kuma ƙarya ka yana nan cikin jakarka to wanda ko kai ka fara dubu Allah baya ce Allah ya fushi da kai a kanta to ita ce Allah ke faɗa nan wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun suna rantsuwa kan ƙarya kun bisa ga sosai التي أعد الله لهم عذابا شديدا ألا يمسكن ذي عذابا من أنني إنهم ساء ما كانوا يعملون حقيقة سوء أبن سكر سنتسنا عيكة تاوى ياموننا هكذا تتقبل إيتا هم؟
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
يوم يبعثون يوم الله يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نعم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
bari mu karanta mu fassara ayoyin sama sama gobe sai mu koma musu gaba daya Allah ce takhazu aymanahum junnatan su riki rantsoyin da suke matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah suka yi toshiya daga hanyar Allah falahum azabun muhin suna da azaba mai wulakantarwa lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su daga komai ba da Allah da komai ba daga Allah ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wadannan sune yan wuta masu tabbata a cikin ta yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su gaba daya fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum za su rika ma Allah rantsuwa kamar yadda suke ba kai jama'a wasu taurin kansu ya yawa a lahira ma wani zai rantsuwa ƙarya wa yahsabuna annahum ala shay su doka suna da wata hujja ala innahumul kadhibun saurara hakika su ne makaryata استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كده ياي واسا da hankalinsu sai ya mantar da su ambaton Allah ulaika hizbu shaytan wayin ta sunan rudul shaytan ala inna hizbu shaytan humul khasirun ku saurara hakikar rudul shaytan sune masu tabewa Allah ka sa mu cikin masu rabo Allah ka kare mu daga tabewa Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka yawaita mana arziki ka yawaita mana lafiya ka ba mu aminci da kwanciyar hankali ka zauna da kasar mu cikin aminci Ubangiji ka kawo mana sauyi na kwarai na yanayi, ka saukar da ruwan sama mai yawa mai albarka mai amfani, ka ba mu damana mai kyawu mai albarka, ka yi albarka ga zuri'anmu da 'ya'yanmu, ka yi gafara ga iyayenmu da malamanmu, ka sa gobenmu ta yi kyau, ka sa kullum gobe tafiye mana jiya har zuwa ran da za mu haɗu da kai, ranar da za mu haɗu da kai ka samu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.